يعجب أو يعجب كلمة وإن ريح الساقي أطيب عند الله من ريح إنما أمر صلى الله عليه وسلم ذلك بساقي السرة التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون مقطوعة تحت ثيابه كعادة عامل المسك وهكذا الساقي صوته مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسها والصائم هو الذي صارت جوارحه عن الآثار وانسابه عن الكذب والعشق وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرقد فإن تكلم لم يتكلم بما يجراه صوته وإن فعل لم يفعل ما يفسد صوته ويخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرابعة التي يشمها من جالس حارث المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وعمل بها من السوء والكذب والكذب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba yau 14 ga watan Jumadal akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1437 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan uku miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako da muke karanta littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib wallafar shahararren malamin nan shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljauziya rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 26 malam yace faslun عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد ما يحرز العبد من عدوه بالتي من داو زوا شرح حديث الحارث wanda a ciki aka ambaci abin da yake bawa ake yake bawa bawa kariya daga makiyinsa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadarsa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa amurukum bisiyam kuma ina umartaku da ku yi azumi fa inna mathala dhalika mathalu rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha misk yace misalin mai azumi kamar misalin mutumin da yake cikin jama'a ne yake cikin wata tawaga sannan yana da jaka a cikin jakar kuma akwai turaren almiski fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha kowannensu yana mamaki ko kuwa kanshin wannan jakar tashi yana ba shi sha'awa wa inna riha sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk kuma kanshin mai azumi wato rihin mai azumi yafi kanshi a gurin Allah sama da kanshin turaren almiski mala yace inna ma mathala sallallahu alaihi wa alihi wasallam zalika bi sahibi surra allati fiha almisk yace abinda yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan misali na sahibi surra wato yayi misalin azumi mai azumi da wanda yake da jaka allati fiha almisk wanda jakan nan kuma a cikinta akwai turaren almiski li'annaha masturatun 'anil uyub domin jakar ba ganinta ake ba makhbu'atun tahta thiyabihi tana cikin tufafinsa a koye ka'adati hamilil miski kamar al'adar wanda yake dauke da turaren almiski wato ya kwatanta wannan da wanda yake dauke da turaren almiski wa hakaza sa'imu sawmuhu masturun an mushahadatil khalqi to haka nan shi ma mai azumi azuminsa wani abu ne da halittu ba sa gani la tudrikuhu hawasuhum gabbansu ba sa riskar azuminsa wasa'imu huwa allazi samat jawarihu anil athami mai azumi na hakika na gaskiya shine wanda gabobinsa suke azumi ga barin saban Allah wa lisanuhu anil kadhibi harshensa yake azumi ga barin yin ƙarya wal fushi da maganganun banza wa qawli zuri da maganar ƙarya wa baqnuhu anil ta'ami wash sharabi kuma cikin sa yake azumi ga barin ci da sha wa farjuhu anil rafasi farjin sa yake yin azumi ga barin batsa fa in takallama lam yatakallam bima yajrahu sawbahu ko da zai yi magana to ba zai furta abinda zai rauna da azumin sa ba wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu sawbahu idan zai yi wani aiki kuma da gabobin sa to ba zai aikata abinda zai bata masa azumi ba fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan sai maganar sa ta fito gaba ɗayanta magana ce mai amfani mai kyau wa kazalika a'maluhu hakanan ayyukansa su fito ayyuka ne masu kyau fa hiya bi manzilati ar-ra'iha allati yashmuha man jalasa hamil al-misk to ayyukansa da maganganunsa za su zamo tamkar kanshin da wanda yake zaune da mai dauke da turaren almiski yake shaka kazalika man jalasa sa'im hakanan wanda yake zaune da mai azumi in tafa bi mujalasatihi lahu sai ya amfana da zamansa tare da shi وأمن فيها من الزور والكذب يا أمنت دقا فادا واتكين واتو كريا وفادا واتكين شيد الزور كوكما كريا والفجور والظلم لكما فاجرتي لذلك هذا هو الصوم المشروع wannan shine azumin da shari'a ta ta zo da shi la mujarradul imsaki an at-ta'ami wash-sharabi ba kawai a kame baki gabarin ci da sha ba wato malam ya dawo batun hadisin al-harith al-ash'ari wanda ya dauko magana akan sa yake bin sa gaba gaba yana masa sharhi to ya dawo gabar yayi maganar sallah hadisin da maganar kalmar shahada wato tauhidi kadai ta Allah sannan maganar sallah sannan kuma yanzu yake maganar azumi annabi yahya alayhi salam yake gaya wa banu isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yake labarta mana abin da ya faɗa musu yace wa amurukum bis siyami ina umarta ku da ku rika yin azumi fa inna mathala zalika mathalu rajulin fi isabatin ma'ahu surra misalin mai azumi kamar misalin mutumin da yake cikin jama'a ne yana dauke da surra surra ita ce jakar da ake sa kuɗi a ciki yar karamar jaka da mutum yake sa kuɗi wallet da muke cewa wallet tun ya sa kuɗi a aljihunsa zai sa ta saboda haka ko ya ɗaure a ƙugunsa saboda haka wanda suke tare da shi ba za su san menene kinsa ba to ita ce ake cewa surra surra jakar sa kuɗi to kamar mutum ne wanda yana cikin wasu jama'a yana da jakarsa ta sa kuɗi a cikinta kuma akwai almiski turaren almis turaren almis shine turaren da ya fi kowanne ƙanshi kanshinsa yake wato abin sha'awa ne ga kowa da kowa fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha duk wanda yake cikin wannan jama'a yana jin wato yana sha'awar ko yana jin dadin kanshin da yake tasowa daga wannan mutum wanda shi yake dauke da wani abin da yake da kanshi saboda haka duk wanda yake kusa da shi yana shakar wannan kanshin kuma yana jin dadi فإن ريح وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك النبي ce to wanda yake azumi amamin da yake fita daga bakinsa ya fi kanshi a gurin Allah sama da kanshin turaren almiski to shine bala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada wannan misali wato a dauko mutumin da yake dauke da jaka ta kudi kuma a cikin jakar ya saka turaren almiski yake cikin jama'a zaune ko yake tafe cikin jama'a cikin taro wannan ƙanshin almiski kuma yana tashi daga cikinsa yana bugun su yana bugun hancinsu suna jin daɗin wato abinda suke ji daga wajensu saboda haka kowa ba zai ba zai kyamaci matsawa kusa da shi ba kuma duk wanda ya matsa kusa da shi to zai amfana da shi ne ba cutuwa zai da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda yake azumi kamar wanda yake dauke da turaren almiski ne za a yi sha'awarsa kuma sannan abin da yake dauke da shi ba cutar da ba cutarwa zai ba amfanarwa zai to shine malam yace daga cikin irin wato hikimomin da suke karkashin kwatanta mai azumi da wanda yake dauke da jaka jakar kuma akwai turaren almiski ce saboda jakar da yake dauke da ita jakar a boye take a cikin wato aljihunsa ko a ƙarƙashin taguwarsa saboda haka ba kowa ya san irin jakar da yake dauke da ita ba ko ma ba yana dauke da ita ba to haka nan mai azumi shi ma azumi idan mutum yana yin sa ba za a ga alamar azumin tare da shi ba idan ba shine ya faɗa ba ba kamar sallah ba idan kana sallah kowa ya zo ganka zai fahimci sallah kake daga tsayuwarka da ruku'unka da sujjadarka da zamanka zai fahimci wannan sallah yake idan sadaka ka fito ka bayar za a ga sanda zaka fito sanda zaka mika idan aikin hajji ne gashi nan kowa yana ganin ka kana talabbaika saboda haka wani abu ne da ba ku yake ba amma azumi shi wannan sai idan ka faɗa ka ce kana azumi amma kawai dan ganinka ba zai sa a gane kana azumi ba shi yasa za a iya maka tayin abinci ma ce bismillah an kawo abinci a ce bismillah don ba za a gane cewa azumi kake ba amma inda sallah kake ba za a kawo abinci ba a ce zo ka ci za a haƙura sai ka gama sallah saboda wannan abu ne zahiri ce to yadda mutum yake sanya jakarsa ta kuɗi a cikin rigarsa ko aljihunsa ba tare da wani ya san akwai ta ba ba tare da wani ya ga kalar ta ba to haka mai azumi shi ma azuminsa yake ɓuya game da game da halittun sai sa aka ce azumi kaga mutum ya yi wato shitar ya ba ta shiga cikin azumi saboda mai saboda zai iya cewa yana azumin kuma ya iya komawa cikin ɗakinsa ya sha abin da zai sha ya ci abin da zai ci ba tare da an sani to me zai sa ya karyarsa saboda ka in har zai yi azumin to azumin zai yi in kuma ba zai yi azumin ba to ba zai yi ba saboda zai iya wato nunawa cewa yana azumi alhalin ya ci abinci a boye saboda haka shi azumi shi yasa Allah ce as-sawmu li wa ana ajsibi azumi nawa ne ko saka ni zan saka wa mai yin sa wato sakamakon yana waje na shi yasa anan malam yake cewa li'annaha masuratun 'anil uyuni makhbu'atun tahta thiyabihi ka'adati hamil al-miski wa hakadha as-sa'imu sawmuhu masurun 'an mushahadati al-khalqi la tudriku hawasu ce to haka ne mai azumi shi ma azumin sa a boye yake babu mai gani saboda haka sauran mutane ba sa hango ba sa iya gano yana azumi to sai da malam yace was-sa'imu huwa alladhi samat jawarihu 'anil atham shine nan yake fadar mai azumi na hakika akwai azumi wanda yake kowa da kowa zai iya tarayya a cikinsa amma akwai azumi na hakika wanda shi ne azumi cikakken azumi da mai shi yake samun ladan mai azumi da kuma in ana maganar irin waɗannan ladan daki to ana nufin irin wannan azumin da yanzu zai yi bayani ba kowane abin da ake cewa azumi ba ce sa'imu mai azumi kamar ce ba wani ne mai azumi ba huwa allazi sabat jawarihu an al-atham shine wanda duk gabbansa da ya kokari su ma ya kame su gabarin saban Allah saban Allah wani abu ne wanda kowane lokaci ma an an haramta maka kai shi ba wani lokaci da aka halatta maka kai saban Allah sawa'un kana azumi ko baka azumi to amma shi mai azumi saban Allah yana da wani abu ɗoriya a kan abin da zai wato saban Allah zai haifan masa in ya yi saban Allah yana da laifi sana in yana azumi ya yi saban Allah to wannan wato wannan azumin zai yi tasiri wajen wato wannan saban Allah zai yi tasiri wajen lalata masa ladan azuminsa saboda kaga ashe saban Allah ana azumi ya ɗara saban Allah ba azumi in baka azumi daman babu wani abu da kake talabbusi a cikinsa kake ka gauraye da shi a lokacin da za a ce ya lalace amma in kana azumi to kana cikin wata ibada sannan sai ka saba wa Allah kuma kana cikin wannan ibada to wannan saban Allah da za ka yi zai hana maka ladan wannan ibadar saboda haka ibada za ta zama fanko ga ta a zahiri amma kuma a ciki babu komai babu wani abu na lada to shi yasa annabi shi yasa annabi yake cewa azumi ba ba wai kawai ka barci da sha ba a'a gabobinka su bar dukkan wani aiki na saban Allah wa lisanuhu 'anil kadhibi wal fuhshi wa qawli zur don ya kame harshen sa shi ma harshen nasa ya zama yayi azumi wato ya gucewa ƙarya da faɗar maganar banza da ƙarerayi waɗannan abubuwa duk da cewa haramun ne sawa'un kana azumi ko baka azumi ba daidai bane kai ƙarya kai zur kai yarfe kai maganar batsa ko kai munar magana ko baka azumi haramun ne to in kana azumi haramcin ya ƙara ƙarfafa saboda haka akwai wasu lokuta da wasu gurare wanda ayyukan lada ko ayyukan laifi a cikinsu suke girmama yanzu mutumin da zai je ya yi laifi a cikin garin maka ba ɗaya yake ba da wanda zai laifi a kano wanda kuma koda ko duka laifin iri ɗaya ne mutumin da zai sata a kano ba daidai yake da wanda zai sata a cikin garin maka ba ya sace kudin alhaji ko mai umara tare da cewa duka sata-sata ce sata-sata ce sawa'un a kano aka yi ta ko abin da duk a kabira ce daga cikin kaba'ir amma wanda zai yi ta a cikin garin maka to ya yi ta a wani guri wanda yake da daraja fiye da ko'ina saboda mai garin maka gari ne da allah ya sanya shi haraman amina guri ne mai alfarma kuma Allah ya sanya aminci a gurin to shi sai yake so ya zo ya bata amincin da Allah yake nufi da gurin kaga Kano ba ce Kano haraman aminan ba amma a Makka an sa ta haraman aminan sannan ubangiji ta'ala yana cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim wanda duk ya nufi ya yi fanɗarewa rashin gaskiya da zalunci a cikin garin maka to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗi a nan yi la'akari da cewa ubangiji cewa yi wa man yurid ba ma wa man yulhid fi ba wa man yurid fi bi ilhadin wato mujarradul irada mutum ya kullaci cewa zai yi laifi a ciki ko da bai yi ba amma ya ci wato alwashi ya yi niyyar zai sai dai kawai bai samu sa'a ba ya je da niyyar sata amma bai iya samun wanda zai sata ba to wannan niyyar da ya je da ita ita ce Allah ya ce no zai min azabin alim sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi a kan niyyar to ina kuma ya yi idan niyyar kanta ubangiji ta'ala ya yi alkawarin sai ya ɗanɗana ma mai wannan niyyar mugun nufin ko bai yi aikin ba sai ya ɗanɗana masa azaba mai raɗi to ka gaya min in ya yi aikin wani irin fushin Allah zai fada ciki ba ƙarami ba ne to saboda haka kaga gurin shi ya sa laifin da za a yi a gurin ya yi girma saboda sharafin makan sharafin makan to kamar haka nan wanda zai yi laifi a cikin watan azumi misali watan azumi wata ne mai daraja ta ne mai alfarma amma shi ya saɓi saɓan Allah a cikin kaga ya keta wani wata wanda ubangiji ta'ala ya zaɓa ya fifita shi akan sauran watan haka nan halar da mutum yake ciki ta ibada kamar azumin shi kansa sawa'un na farilla ne ko ba na farilla ba a ramadan ne ko ba a ramadan ba mutum yana cikin hali na azumi wanda hali ne na ɗaukaka sannan kuma a cikinsa zai yi wani abu na saman Allah kaga dole abin zai girma ba to shi yasa malam yace wasaimu huwa allazi samat jawarihu an al-athar mai azumi shine wanda jawarihu gabobinsa suka yi azumi gabanin saban Allah wa lisanuhu an al-kadhibi wal fuhshi harshen sa yayi azumi ga barin ƙarya da alfasha wa ƙaunin zuri da faɗar ƙarya wa baƙnuhu an ta'ami wa sharab ya kame cikinsa ba ci ba sha wa farjuhu an rafis ya rike gabansa farjinsa ga barin aikata alfasha fa in takallama lam yatakallam bima yajrahu sawmahu idan har zai yi magana to zai yi maganar da ba za ta raunana masa azuminsa ba zai faɗa alheri zai faɗi gaskiya zai karanta alkur'ani zai yi tasbihi zai yi sulhu tsakanin masu rigima kalmar da zai faranta ma wani rai dukkan wata kalma da Allah ta'ala yake so ita ce za ta gudana akan harshensa to kaga azuminsa ba zai tafi ba wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu sawmahu idan wani abu zai aikata da gabobinsa to ba zai yarda ya aikata abinda zai bata masa azumi ba ba zai yarda ya dau hannunsa ya dauki kayan wani da yana azumi ba ba zai daga hannunsa ya daki wani bisa zalunci yana azumi ba dukkan wani abu da zai yi da gabarsa wanda saban Allah ne ba zai yarda ya yi shi ba fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan Allah yace maganar da zai yi ko gaba daya ta fito magana ce mai amfani kuma ta kwarai wa kadhalika a'maluhu haka nan ayyukansa duk da zai yi to zama ayyuka ne na kwarai fa hiya bi manzilati ar-ra'iha allati yashmuha man jalasa hamis al-hamil al-miski to wannan maganganun nashi da waɗannan ayyukan nashi za su zama tamkar kanshi ne da zai rika fita da tare da shi kamar yadda yake fita tare da wanda yake dauke da almiski saboda ka kaga duk wanda zai yi abokanci wannan mai irin wannan hali to ba zai cutu da shi ba sai dai ya amfana da shi ya amfana da abin da zai ci daga bakinsa masu mai kyau ya amfana da ayyukan da zai gani masu kyau a wajensa kamar yadda mutumin da ya aboci mutumin da yake dauke da almiski ba zai ji wani warin da zai dame shi ba sai dai ya ji kanshi wanda zai daɗaɗa masa zaɗaɗa masa rai kazalika man jalasa sa'ima in tafa bi mujalasatihi lahu to haka nan wanda zai zauna da mai azumi to zai amfana da zaman da zai yi da shi wa amina fihi min az-zuri wal kadhibi wal fujuri wal zulmi kuma zai aminta babu maganar ƙarya babu maganar zalunci babu maganar fajirci wato zai aminta ba zai ji ƙarya daga bakinsa ba ba zai ji yarfe daga bakinsa ba ba zai ji ƙage daga bakinsa ba ba zai ji kalmar fasikanci a bakinsa ba to shi yasa ake cewa makaranta a azumi makaranta ce da wai kawai ba ana buƙatar ka bane ka kame cinka da shanka kawai a'a wata tarbiya ce ta musamman ake baka a cikin wannan lokaci ko wannan kwanaki na azumi ta yadda idan har wannan abin da kake koya din ka rike shi da gaske to zai maka tasiri a cikin rayuwarka da zamantakewarka da yankuwanka yayin da ka iya barin wani abin da yake al'ada ka ce ka iya barin wani abin da yake al'ada ka ce tsawon wata guda kwana 29 ko 30 to wannan zai sa ka fara sabawa da ainihin barin abin nan da yake mara kyau za ka saba da shi domin yau da gobe ka fara haƙura da wani abin da ka saba yi idan mutum mashayin taba ne misali azumi ya zo ya ƙaurace wa taba kwana talatin to zai fara sabawa da haƙura da ita ya mutumin da ya saba ƙarya ne ya riƙe bakinsa ya danna harshensa bai yi wa kowa ƙarya ba har azumi to zai fara sabawa shi ma da wani saboda haka azumi yana sabar maka da halaye na ƙwarai ne don haka shi azumi kamar a ce ne gaba ɗaya dukkan wani abin da Allah ya haramta maka ka yi ƙoƙari ka guje masa to idan aka faɗi haka watakila za ka ji abin ya yi maka nauyi a ce tun farko a sauru shi ne al'imsaku an jami'il manhiyat an jami'il mukhalafat a ce azumi shi ne ka riƙe ba ka riƙe ka bar dukkan wani abin da yake an hana shi to sai ka ga cewa a inda wannan shi ne azumi to watakila ba za ka iya azumi ko ɗaya ba dan in ka iya barin wannan watakila ba za ka iya barin wannan ba in ka bar wannan watakila ka fada wancan sai aka takaita abin akan barin ci da sha idan ka ci ko ka sha to kai ma ka san azumin ka ya lalace ba a ce da kai in ka aikata wani abu na saban Allah sai ka rama azumin ka ba babu inda aka ce mutumin da ya yi saban Allah ta hanyar ya ga abin da bai halatta ya gani ba ko ya faɗa abin da bai halatta ya faɗa ba a ce azuminsa ya lalace ta yadda sai ya yi ramuwa kamar wanda ya ce sha ba faɗa ka ba saboda inda a ce haka aka faɗa to ba za mu iya azumin ba don kusan dusan da aka ɗau azumin sai an karya shi kafin aje ko ina to sai aka takaita maka gabarin ci da sha da kusantar iyali aka ce wannan shine azumin da idan kai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to azumin ka ya lalace ka shiga cikin wanda ba su da azumi sauran abubuwan kuma sai aka alakanta su da sakamakon azumin sauran barin ƙarya da yarfe da ƙage da zalunci da sata da fasi da har aikata harama kowane iri ne sai aka allaka shi sai aka rataya shi da sakamakon saboda aka azumi ba azumi ba kowace ibada abu biyu ne take rataye da shi akwai al'ijza akwai kuma asawa akwai al'ijza wato in kayi wannan abin da ake bin ka bashi ka sauke shi ba a cewa ana bin ka bashi wannan shine al'ijza to ba wajen wannan kawai muke muke sallah ko azumi ko sauran ibadu ba wai kawai dan a ce dan mu ce mun sauke nauyi ba kawai a'a muna yi ne saboda kuma muna son wani la'abu na lada idan kai sallah an ji ka sauke farali amma ai kana tunanin samun ladan sallah to kaga abu biyu ne na farko ka sauke nauyin da aka dora maka na biyu kuma ka samu ladan da ake samu yayin da aka sauke nauyi to saboda haka shi ma azumin sai aka raba shi gida biyu akwai abin da yake da alaka da ijza wato sauke nauyi akwai kuma abin da yake da alaka da sauke nauyin abin da yake da alaka da ladan abin da yake da alaka da sauke nauyi sai aka faɗa abin da zaka iya jurewa su ne waɗannan abubuwan da na ambata guda uku sauran kuma sai aka haɗa su da sakamako ladan da za a samu shine ka ƙaurace wa abubuwan da Allah ya haramta idan kai haka ne to ka sauke nauyin kuma ka samu ladan da ake bukata a samu amma idan har ka aikata wani abin da yake haramun ne ka kalli abin da bai dace ka kalla ba ka faɗi maganar da bai dace ka faɗa ba ka zalunci wani ka cuci wani ka sauke nauyin ba a cewa ana bin ka azumi kaza saboda ka an samu bangare guda shine ijza amma kuma ka sarayar da ladan to kaga wannan ba karamin asara bace a ce ka zauna kwana talatin ko ashirin da tara kullum tun daga hudu a alfijir har faduwar rana ba za ka ce ba za ka sha ba amma kuma da abin za ka ki ai kaga ba karama asara ba ce saboda haka sai aka raba abubuwan guda biyu wannan sai aka ta'allaka shi da ijsa wannan kuma aka ta'allaka shi da sawab shine abin nan al-kabul malam ya ce haza huwa saumul mashru to wannan shine azumin da aka shar'anta wannan shine azumin da aka shar'anta a shari'a aka ce azumi ana nufin ka hado da waɗannan duka shine azumi cikakke la mujarrad al-imsaki an at-ta'am wa sharab ba kawai ka bar ci da sha ba ba kawai ka kaurace wa ci da sha ba ba kawai shine azumi ba bayan kayi niyya tun farko niyyar kusantar ubangiji tunda azumi idan babu niyya ba azumi bane kamar sauran ibadu ibadu idan babu niyya ba ibada bace sai kayi niyyar ibada tun daga farko sannan kuma ka kaurace wa ci da sha sannan ka kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta to shine ma da yace fa fil hadith sahih man lam yada qawl az-zuri wal amal bihi wal jahla fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu Manzala sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla zur wanda bai bar maganar ƙarya ba wal amala bihi da aiki da maganar ƙarya wal jahala da wauta falaysa lillahi hajatun to Allah ba shi da wata bukata fi an yada ta'amahu wa sharabahu cikin ya bar cinsa da shansa wani hadisi sahihi ne yana cikin bukhari da sauran sunan ashabu sunan al-arba'a da suroto shi hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya maka abinda shine zai sa ka samu sakamakon azumin da zaka yi ba wai ka bar ci da sha kawai ba dole sai ka kaura cewa abubuwan da aka haramta annabi ya zano wasu daga ciki kamar qaulaz zur al'amal bihi al-jahl qaulaz zur magana ta ƙarya az-zur shine ka faɗi magana da da ba gaskiya ba sawa'u ta fuskar labari ka ba da labarin da yake na ƙarya ko ku a ta fuskar shaida ka faɗi shaida akan wani ta ƙarya duk wannan yana daga cikin alƙawar zuwa wal amala bihi ko kai aiki da ƙarya ka san maganar da ta ji ƙarya ce amma ka yi ginin abinda za ka yi gini a kanta wal jahal ko kuma wauta al jahal ana nufin asafa ka yi ma wani wauta ka ga mutum ka zage shi ko ka ɓace shi ko gaya masa bakan magana dole na cikin aljahal فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الجهل أنا ما أنا نفهم رشن إلمي با إذا خاطبهم الجاهلون ما أنا نفهم إذا جاهلي مرسا إلمي سكي مسمى قال با أنا نفهم واواي أنا نفهم واواي وأنا سكي suke suke abubuwa cikin wauta duk wanda ba zai bi tsarin Allah da dokarsa ba to duk abin da zai wauta ce tsarin dokokin Allah shine kawai wayewa shine hankali amma idan har ka saki hanyar Allah to ka zama ka zama wawa ka zama cikin wawaye inda Allah ta'ala yake cewa inna matawbatu ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalati thumma yatubuna min qarib anan bi jahalatin ba ana nufin jahilci na rashin ilimi ba ana nufin lokacin da zaka bar hanyar Allah ka manta da hanyar Allah ka manta da girman Allah ka manta da ka saba wa Allah shi yasa maga salaf suke cewa la ya'si Allah illa jahil babu mai saba wa Allah sai jahili ma'ana lokacin da yake ya manta da girman Allah ya manta da azabarsa ya manta da nirkonsa a lokacin da kwakwalwar ta riga ta yi nisa daga wannan tunanin to lokacin da zai saban Allah amma da a ce lokacin da zai saba wa Allah tsoron Allah zai zo masa tuna girman Allah zai zo masa kwarjinin ubangiji zai shiga zuciyarsa zai tuna ranar lahira zai tuna tsayuwarsa gaba ga Allah ta'ala zai tuna azabar Allah to zai kame gaban yin wannan saba sauraka ba zai yi sabo ba sai wannan duka wannan ilimin ya riga ya rabu da shi to sai ya saba wa Allah shi yasa duk wanda zai saban Allah zai yi shine fi halil jahli la fi halil ilmi shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama saboda in dai da wannan ilimin to tsoron Allah zai zo amma in kaga an yi wani abu na saban Allah to ilimin ne aka aje guda shi yasa annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يشرب حين يشرب وهو ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن mazinaci ba zai zina ba yana mumini mai sata ba zai sata ba yana mumini mashayin giya ba zai sha ba yana mumini saboda sai an cire masa wannan imanin wanda shine halarto da ubangiji da tsoronsa da tunanin lahira da sannan ne zai saba wa Allah a cikin wannan yanayin ne zai saba wa Allah saboda haka anan aljahal ba wai ana nufin rashin ilimi ba don haka za ka iya samun mai ilimi amma yana jahal yana wauta to ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda bai bar waɗannan ba fa laysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu Allah bai da wata bukata cikin ya bar abincin sa da shan sa wato dan ya bar wa Allah dan ya bar abincin sa ya bar abincin sa Allah ba bukatar wannan malamai suka ce wannan ba ya da mafhum Allah ba ya da bukata in abin da ake ce bukata wato yana son wani abin da idan babu shi zai cutu a babu saboda haka falaisa lillahi haja ba ana nufin idan ya bar cinsa da shansa ya bar kaulin zurtu Allah ya hatabi ila hada ba da shi wannan bai da mafhum abin da ake nufi ma'ana Allah ta'ala ba zai goyoyi wannan abin da shi ba zai karbe shi ba shine ma'anar laisa lillahi haja amma ba ana nufin ubangiji ya hataju ila makhluqatihi ba ko ya hataju ila a'malihi as-salihah ubangiji baya da buƙatar aikin kowa kai aiki ko kakka yi ubangiji ta'ala ba zai cutu da komai game da aikinka ba da game da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa a cikin hadisin hadisin Abu Zar ashraf hadith ahli sham da muslim ya rawaito ce law anna awwalakum law anna insakum wa jinnakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma ma naqasa dhalika min mulki shay'a da a ce da na farko da na ƙarshe da mutum da aljan dukkan wata halitta za ta zama mafi fajircin zuciyar ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa fajirci waye cikin halittun Allah ya fi kowa fajirci iblis cito da kowa zai zama kamar iblis wanda ba zai cuci Allah da komai ba innakum lan tablughu darri fatadurruni dace ba za ku isa ku cutar da ni ba ballan ku za ku cutar da ni sauraka Allah ba shi da wata bukatar komai naka ba wani abu da haka yi don shi Allah yana bukata sai dai maka gata da wannan wa fil hadisi haka nan a wani hadisin yana cikin musul imam ahmad shi ma hadisin abu huraira rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atsh rubba sa'im rubba ana amfani da ita littaqlil wa takfir to sau da yawa sau da yawa za ka ga mai azumi amma rabansa a cikin wannan azumin shi ne yunwa da ishirwa sau da yawa akwai za ka gan shi mai azumi ne yana azumi amma yunwa yake ji da ishi saboda mai saboda abubuwan da aka hana shi mai azumi ya yi na sabon allah shi bai daina ba inda za ka duba ka ga galibi haka muke a azumi masu yunwa ne masu kishi ne amma ba a ƙiƙanin masu azumi ba za ka ga mai azumi ɗan kasuwa azuminsa ba zai hana shi ya karya ba ba zai hana shi ya ƙwange ba ba zai hana shi ya cuta ba hakanan ma'aikaci ba zai hana shi ya ha'inci aikinsa ba ba zai hana shi ya saci kuɗin gwamnati ba hakanan ma'aikaci mai sana'ar hannu ba zai hana shi ya yi algusu ba a cikin sana'arsa mace a gidanta ba zai hana mijinta ba ta yi masa ta cutar da shi miji ba zai hana shi cutar da matarsa ba za ba zai hana sai kaga cewa rayuwar gaba ɗaya ana azumi kuma duk ba abin da ya canza na rayuwar ba za mu ga situation ɗin rayuwar mu ga cewa eh yanzu ana cikin wani yanayi da za a ga cuta ta yi karanci sata ta yi karanci zamba ya yi karanci ƙarya ta yi karanci ya kamata azumi ya shigo da ga waɗannan abubuwan sun zama kaɗan to amma suna nan yadda suke wasu ma karuwa suke to kaga ashe da yawa masu azumi ba su da komai sai kishi da sun dauke wa kansu nauyin azumin ba a cewa ana binka azumi na bara baka yi ba ka yi azumi amma kuma ba ka da lada duk wannan yunwar da kishin mutum ya ji su ne a banza kuma ya ƙi nan ma wani bala'in har gara ma yi to ma da ya ce fasaunin hosomin jawari a anil aka azumi shi ne gaɓoɓi su yi azumi ga barin sabon allah wa saunin bakni anil sharabi wa ta'ami ciki ya kame ga barin sha da ci فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده kamar yadda ci da sha yana datse azumi ya lalata shi fa haka zal asam to haka nan laifuffuka ta ra'u sawabahu tana datse ladan azumi kamar yadda kasan ci da sha zai datse azumin ya kashe shi murus a ce baka yi ba azumin ka ya lalace ba ka da azumi to haka nan saban Allah shi kuma yake kashe ladan murus a ce da kai baka da ladan wato siru samaratahu amfanin da za ka samu ƙarƙashin wannan azumin laifuka za su lalata shi fatusagiruhu bi manzilati man lam yasub sai ka koma kamar baka yi azumin ba da kai da wanda bai yi ba duk kuna daya ta fuskar rashin ladan da shi bai samu ba kai ba ka samu ba to wannan shine yawancin ayyukan lokaci haka ake yin su abdullahi dan umar ne aka ce masa bana an alhazai da yawa ya ce a mahaya dai mahaya dai da yawa an rakbu kafi wal hujjaju kali irin a ce kai bana an je hajji da yawa to shi da ake ga abdullahi da ce bana an je hajji da yawa ya ce a akwai dai wanda suka suka yi hawan arfa da yawa amma wanda suka yi hajji ba su da yawa saboda ne saboda ba lalle ne wannan dandazon duka su kiyaye abinda ake so su kiyaye ba man farada fi innal hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj ne ce man hajja wala yarfut wala yafsuq to wani baya tashi shakiyancin sa sai an je hajji to kaga wannan ai kaga ba haji ba hajijiya ne ba haji ba saboda haka yawanci mukan yi ibada amma samararta ba kowa yake samu ba sai a yi gashi da an yi ibada amma ladan ba kowa yake samu shi yasa har kullum kada ka rika tutiya da kana yi ka rika addu'ar Allah ya karba wannan shi yafi komai kakkai tutiyar kayi ya addu'a Allah ya karɓi abin da kai a sallar ka kakaf da za ka yi mai raka a hudu in kana da yaƙinin Allah ya karɓi sujjada guda ɗaya to kai wannan ka zama ɗan gata a ce ka samu yaƙinin cikin sujjadodin da kai duk raka a hudu duk raka a sujjada biyu kaga raka a gabin na sujjada takwas to da za ka samu yaƙinin cewa sujjada kwaya ɗaya da kai Allah ya karɓa to wannan ka kwana cikin farin ciki amma ba ka da tabbas kana dai da kyakkyawan fata kana sa rai shi yasa na san ni takaici in ga wai mutum ya zo liman yana halin sujjada ya yi tseke kam wai mai nisa saboda shi wannan sujjada in ya yi ta ma ai ba za a lissafa masa ita ba saboda haka shi ba zai ba zai abanza inda ruku'u ne da gaggawa za ka ga ruku'u saboda ne saboda yau za a lissafa masa a raka amma da ya ga an tafi sujjada sai yake kam ka ga yana wasa da wayarsa ka ga yana dan matsa matsa wai wannan sujjada su yi su gama shi wannan bai sani ba watakila a wannan sujjadar da zai tafi a ciki Allah zai gafarta masa bai sani ba watakila wannan sujjadar ita ce sujjadar guda ɗaya da Allah zai karba a wajensa a sallar gaba ɗaya yayin da kai kabbara harama ka tafi sujjada ai ka shiga sallah wannan sujjada da kai cikin sallah kake yin ta to dan menene za ka yi kyashi wai kai wa Allah sujjada da ba za a lissafa maka da ita ba kai ba za ka yi ba to ina mamaki na san da yawa jahilci ne jahilci ne da zai yi tsaya yi tunani sujjadar nan fa Allah da zai yi kuma cikin aiki na za a lissafa mai ita me sai sa duk masallaci ana sujjada ni na yi tsaye ba zan yi ba sai ya dago sannan in yi kabbara saboda ita sunna duk san ɗaya halin da ka samu liman a ciki zaka bi shi kada ka tsaya ka ce wannan raka'ar ta kuɗu ce mu da haka ba zan yi ba zan bi su ba su gama ta in sa su in wannan jahilci malam yace wa qad ikhtulifa fi wujudi hadhihi ar-ra'ihati min as-sa'ili hal hiya fi dunya aw fi akhirah malamai sun yi sabani game da samun wannan kanshi da za a ji daga bakin mai azumi ci atyabu min min misk shin a nan duniya ne ko a lahira ne a nan duniya ne kanshin yake tashi ko a lahira ne kanshin yake tashi ala kaulai ne an samu magana biyu ta malamai aka ce alaƙa wadai ne kai ma za ka iya faɗa su wasu sun ce a duniya ne wasu sun ce a lahira ne wa kad waqa bayna shaykhayn al-fadilayn abi muhammad ibn abd salam wa abi amr ibn salah fi dhalika tanazu' an samu jayayya akan wannan tsakanin manyan malaman nan biyu abu muhammad ibn abd salam da kuma abu amr ibn salah فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة أبو محمد ابن عبد السلام yace wannan ƙanshin a lahira ne kawai zai za a ji shi wasannafa fihi musannafan har ya rubuta littafi akan haka wa mala shaykh abu amr ila anna zalika fi dunya wal akhirah shi kuma abu amr ibn salah yace a nan duniya da lahira ne za a ji kanshin wa sannafa fihi musannafan ya rubuta littafi shi ma akan haka radda fihi ala abi muhammad yayi martani ga abu muhammad wato an samu malamai guda biyu dukkaninsu manyan malamai ne masu daraja kamar yadda malam ya kirawo su malamai ne fadilai ne masu daraja abu muhammad shine abdulaziz ibn abdulsalam izzuddin wanda ake wa kirari da sultanul ulama ya rasu hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana da shekara 660 sai abu amur ibn salah abu amur ibn salah sunan shi sunan shi yaya mubarak ya sunan ibn salah ka sauke littafin ibn salah muqaddimat ulum al-hadith amma ba kun sunan shi ba abdul mutalib sunan shi usman ibn abdul rahman sunan shi usman ibn abdul rahman abu amr ibn salah ad-dimashqi shi kuma ya rasu shekarar hijira tana nawa 643 saboda haka sun rayu a ɗan tsokoki guda duk da cewa ibn salah ya riga rasuwa ya riga barin duniya ibn suddin ibn abdussalam a masar yake duk da cewa masar da masar da siriya a lokacin ƙarƙashin hukunci ɗaya duk lokacin suna ƙarƙashin mamalik saboda haka ƙarƙashin daula ɗaya suke wa wannan yana masar wannan kuma yana sha to sun dan yi takun saka akan abubuwa sun yi takun saka akan akan akan wace mas'ala akan wace mas'ala salatul raga'ib salatul raga'ib sallar rabin watan sha'ban kuma sha'ban ya raba tsaka tashi ai wata sallah to sun yi sabani anan ma ibnu salah kai ka zo mutanen ka suna yi da ka fito duk da kai malamin hadisi ne ka san hadisan da aka rawaito akan wannan rubabbun hadisi ne ba su da inganci ba su da ba su da inganci ko kadan kuma kai ma ka karanta haka to amma ka tashi mutane suna yi ba za ka iya cewa su daina ba kuma kai ma da kai ake yi shi kuma izzuddin ibn abdussalam baya yi ko bai yarda da ayi ba saboda haka sai ya inkari kai ibn salat sai karka kare abin harkar rubuta rubutu kana kare cewa to yanzu mutane wannan ai sallah ce in aka bar aka hana su su yi wannan bid'a za su yi wacce ba tafi wannan muni saboda ka gara a basu su yi iya wannan koda da sun rubutu ne dai ai dai sun dan rike wani abu dai mai dan kama kama da hujja sama da a hada su to sai su kirkiro wata mummunar kaga wannan ba hujja ba ce shi kuma ibnu abdussalam yake ce masa kai dai ka taso ana yi da kai saboda ka mutane sun ɗauka abin da gaske ne inda ana yi da kai kuma yanzu kana gaba za ka yi fitowa ka ce ba kyau ba za a ce dan mene ne za ka bari muke yi har ma da kai ake yi saboda ka kana jin kana jin tsoron matsayinka da mutuncin ka shi yasa kai shiru to saboda ka suka yi musajala littafin Sheikh Nasiruddin Albani ya ya ya ya takhrijin hadisan ciki to akan wannan mas'alan ma sunan ma sun yi takun saka abu muhammad ya ce tilka fi duniya a tilka fi al'akhir abin nan yawa ce ufuwal abu muhammad ila anna tilka fi al'akhir ce khasa ce wannan abin a lahira ne za a ji ba a nan duniya ai kana zaune da mai azumi sai ma dai karɓa jin hamamin ba ba ka ji shi yana ƙarshen almiski ba dole sai an je lahira sannan za a ji ƙarshen almiskin yana tashi shi kuma ibnu salah ya ce a a duniya ma ana jin ƙanshin a lahira ma kuma za a ji ƙanshin kowa ya rubutu yana kafa hujja akan abin da ya zaɓa malam zai shimfiɗa magana mai tsawo akan wannan shi ma kuma zai shiga tsakaninsu ya nasa hukuncin ya raba gardama ya ce wasa laka abu amur fi zalika maslaka abi hatim ibn hibban abu amur ibn salah shi ya bi abinda irin hanyar da Abu Hatim ibn Hibban Hibban Muhammad ibn Hibban ya bi abin a cikin littafinsa ingantaccen abin ihsa abin as-sahih fa innahu fi sahihi bawwaba alaihi kadhalika a cikin littafinsa as-sahih sunan littafin at-taqasim wal arwa a ciki yayi babi akan wannan matsalar yace dhikrul bayani bi anna khulufa fami sa'il yakunu atyab 'inda Allah min rihil miski wato ambatan hujja ko hadisi da yake nuna cewa hamamin da yake fita daga bakin mai azumi yana zamowa a wajen Allah ya fi turaren almiski kanshi sun masaba hadith al'amash sai ya koro hadisin al'amash an abi salih an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wa sallama كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به ولا خلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك من زال صلى الله عليه وسلم يتي شين أبن ديكي روي توشي لك الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام دكم أيكن تن أدم ناشني إبن دا أزمي والصيام لي ألا يتي أزمي ناوني وأنا أجزي به كما نيزن نسا كما كودشي ولا خلوف فم السائم kuma lalle hamamin bakin mai azumi atyabu inda Allah ya birri almiski ya fi kanshi a gurin Allah sama da turaren kanshin turaren almiski sun maƙala sannan ibn hibban ya sake cewa zikrul bayani bi anna khulufa fami sa'il yakunu atyaba inda Allah ya birri almiski yawmal qiyamah fadar hujja mai tabbatar da cewa hamamin bakin mai azumi zai zamanto mafi kanshi daga turaren almiski a wurin Allah ranar gobe kiyama sun masaka hadithan min hadithin ibn Jurayj sannan sai ya koro hadisi daga hadisin ibn Jurayj an afa daga afa an abi salih zayyat annahu sami'a abu hurairah yaqul ya ji abu hurairah yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu amal ibn adam lahu dukkan aikin dan adam nashi illa siyam sai azumi fa innahu li domin wannan nawa ne wa ana ajzi bihi kuma ni ne zan yi sakamako da shi manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran muhammadu yake hannunsa sallallahu alaihi wasallam la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah yawm al-qiyamati bi rihil misk lalle hamamin bakin mai azumi ranar gobe kiyama ya fi turaren almishki kamshi lissa'i mai farhata ne mai azumi yana da farin ciki biyu idan akbara fariha bi fitrihi idan ya yi buɗe baki ya yi farin ciki da buɗe bakinsa wa idan laqiya Allah ta'ala fariha bi sawmihi idan kuma ya haɗu da Allah ta'ala ranar gobe kiyama ya yi farin ciki da azuminsa can wancan hadisi na farko ba a yi ƙaidinsa da ranar alkiyama ba ya zo mutulaki a sake ba ƙaidi kawai wa la khulufu fa bisa'il atyabu inda Allah min rihil mis arwaya ta biyu duk dai hadisi ɗaya ne arwaya ta biyu sai aka yi masa ƙaidi sai aka ce la khulufu fa bisa'il atyabu inda Allah yawmal qiyama saboda haka anan kamar yace a bisa doka ta malanta malanta ta ilimi shi ne wancan mara ƙainin ka ɗora shi akan wannan mai ƙainin wancan da aka faɗi a sake ba a faɗa alkiyama ba to ka ce wannan mai ambatan alkiyama ɗin ya dabe bai shi saboda ka ana nufin mai alkiyama ɗin ƙala abu hatim ibn hibban ya ce shi'arun mu'mini na yau alkiyamati tahjilu bi wudu'ihim fi dunya farqan bainahum wa bain sa'ir umam alamar mu'minai ranar gobe kiyama wannan farin goshi da wato farin goshi da farin abinan hannaye da sawaye saboda alwalarsu da suka yi a nan duniya farkan bai na homa bai na sa'ir don a rarrabe tsakaninsu da sauran al'ummomi wa shi'aruhum fil qiyamati bi sawmihim alamarsu kuma ranar gobe kiyama da azuminsu tibu khulubi afwahihim atyabu min rihil miski ƙanshin bakinsu ƙanshin hamamin bakinsu wanda zai zo yana ƙanshi fiye da almiski liyu'rafu min bayni zalika aljam'i bi zalika al'amal domin a iya gane su cikin wannan dandazon jama'a na halittu duka da wannan aikin da suka yi ja'alana Allah ta'ala minhum Allah ka samu daga cikin su a cikin al-ihsan ba ja'alana Allah ta'ala minhum bane a cikin al-ihsan nas'alu Allah barakata zalika al-yawm haka yace muna roƙon Allah albarkar wannan ne haka yake a wajen ka ba ba ja'alana Allah ta'ala minhum ko to wannan shine yadda yake a cikin a cikin littafin al-ihsan ثم ذكر ثم قال سنة يتي ذكر البيان بأن خلوف فم السائل قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا faɗar hujja ko ambaton hujja da take tabbatar da cewa hamamin bakin mai azumi zai iya zama kuma mafi ƙanshi daga turaren almiski a nan duniya sun masaka min hadisi shu'ba sannan sai kawo hadisin shu'ba an sulaiman an zakawan عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف دكا وانا أيكي لأن آدم زيي كل حسنة دو وانا أيكي ميكيو لأن آدم زيي لا ألنكا مثلا دنسا قوما لا ألنكا مثلا شي قوما هدوا منك قريبكم يقول الله عز وجل ألا ينجوى إلا الصوم سيأزمي fahuwa li wannan nawa ne wa ana alsibihi ne zan bada sakamakon da zan bada a kansa shi babu maganar ninkin ninkin wannan sai an je Allah ya san kawai abinda zai bada shi yasa wasu kace inna ma yuwaffasa yawma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ana nufin masu azumi yada at'ama min ajli yana barin cin sa saboda ni wash sharaba min ajli yana barin sa shan sa saboda ni wal sa'ili farhatani mai azumi yana da farin ciki biyu farhatun hina yuftir yana farin ciki lokacin da ya bude baki yana farin ciki ya kai azumin sa lafiya ya gama wannan ibada lafiya zaka yana farin ciki da wannan wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla da kuma farin ciki lokacin da zai haɗu da ubangiji yayin da zai ga ladan sa tili wanda bai sa tsammani ba wala khaluqu fanu sa'im hina yakhluqu min at-ta'am shi to haka nan hamamin bakin mai azumi lokacin da yake hamami saboda guntun abincin da ya ci ko lokacin da yake hamami saboda abincin da ya rasa a cikinsa iskar cikinsa gas ɗin cikinsa yake fita atyabu inda Allah min rihin miski yafi wato kanshi a gurin Allah sama da tararen almiski kaga anan an ce hina yakhluqu min at-ta'am kaga kenan a duniya kenan dan a lokacin ne ai ya bar abincin har ya zama na cikinsa yana fitar da wannan yana fitar da wannan abin iska to za mu ci gaba da karatu domin mu ga inda wannan tattaunawa ta waɗannan manyan malamai biyu za ta tuke da kuma irin abin da shi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala zai shigo da shi a cikin wannan batu nashi da kuma fa'idojin da zai kara tattare da waɗannan hadisai abinda muka yi na daidai Allah ya bar lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah